أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka don ci gaba da karatunmu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 93 a cikin karatun wannan littafin muna takwas ga watan Zulhijja yini na tarbiyya yini na fara aikin haji Allah sanya wanda ba samu da iya ba ya datar da su baɗi ka samu su tafiya. Hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa Madina 1444 wanda ya yi daidai da 26 ga watan bakwai a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba muna cikin kitabu al'aiman wanzura babu al'aiman muna cikin babi wanda yake mana bayani akan rantsuwa mun karanta hadisi guda biyu a cikin babin lokaci yayi halin shi muka tsaya insha Allah yau zan mu tashi akan hadisi na 357 kamun shi ya karma tunatarwa ga madani da ɗan uwa kasancewar abin da muke tunkara gobe shi ne yini wanda yini ne wanda ya yi kowane yini a saman doron duniya kamar yadda bayan muka yi bayani a kan babu wa'ansu kwanuka wanda ubangiji ko wa'ansu yini wanda ubangiji ya fifice su akan yini gari uku da goma sha a duniya sama da yinin wannan na kwana goma na zulhijja su ne daga ɗaya ga wata zauwa goma ga watan zulhijja sai kuma wa'inda suke biyo bayan su ayyamu tashriq kwanuka guda uku wanda ake ci gaba ana raka wa'innan ibadodi wanda aka yi na kwana goma a cikin wannan wata wannan wata na zulhijja kamar yadda can baya muka yi bayani wata ne wanda Allah ya fifita shi ya fifita shi akan dukkan wa'ansu watanni kuma ya fifita kwanukan da suke ciki na farko a cikin wannan watan da akan kowane kwanuka kuma shi ne aka shar'anta mana aka ake aiwatar da ɗaya daga cikin rukunai guda biyar daga rukunan musulunci kuma a cikin wannan wannan kwanukan guda goma ne yini na tara shine yinin arfa yini ne wanda wayanda suka wuce aikin hajji suke tsayawa a wannan wuri inda ake ce mash'arul haram shine wuri wanda yake yin wurin wurin arfa inda suke tsayawa su aiwatar da ibadodinsu a nan wa'inda kuma Allah bai datar da su ba da tahiya wannan wurin ba ya aka ce musu to su yi kokari sunna ce wadda take tabbatatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azumtan wannan yanki a azumci wannan yanki azumi ne yanda aka saki yanda aka san shi kamewa da ci da sha da dukkan wa'ansu abubuwa wanda za su bata maka azuminka da kame kanka da su daga ketawa alfijir har zanwa fadawa kuma abin da aka yi so kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana hadisin Abu Qatada yake cewa yana kirdadan lalle wanda ya azumci wannan yini na Arfa za a kankare ne zinuban shekara wadda ta wuce da wannan shekara wadda za ta zo wata bonus ta kai wannan wannan wannan wannan al'abara shekara wadda ta gabata kuma da shekara wadda za ta zo baya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana ubangijinmu yana sabkowa a saman duniya yana cewa kalli bayuna ma dukkan su sun mutu ne wadan nima kaga sabanin yinin daren lailatul qadar daren lailatul qadar yini ne wanda mala'iku ne suke sauka ba ubangiji ba amma dai ku kalla yanda muke haba-haba wurin neman neman daren lailatul qadar zaka ga mutum duk abin da yake ya yanke akan kurum ya samu wannan daren saboda ya san fadalar da take cikin wannan daren shi wannan daren daren lailatul qadari bi bambancin shi da wannan yinin wannan na yinin arafa daren lailatul qadar mala'iku suke sabkowa shi kuma wannan yinin na gobe ubangijin da karan kanshi yake sabkowa sannan baya da haka daren lailatul qadari dare ne wanda ake rubunya rubunya ayyuka saboda duk aikin da bawa zai aikata yahi yahi yahi ibada alfu shahr dare wannan shi wata to ita kuma wannan yinin yini ne na amsa addu'a yini ne wanda kurum duk wata addu'a duk wata yi baje kolin addu'a ka duk abin da ka san kana bukata ka meka wa ubangijin ubangijin ya san ko yana cewa ku tambaye ni umma duk abin da ka san kana da ka baje kolin shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana yake ce mana khairu du'a du'a yawm arafah mafi alkhairin addu'a shine addu'a yinin yinin yinin yinin rana arfa yake cewa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'di la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir mafi alkhairin abinda annabawa abinda na faɗa da annabawa wanda suka gabace da suka faɗa shine la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan kakkai sake a gobe ya kasance haɗa miyanka kurum la ilaha illallah yanda kake numfashi haka za ka rinka furta ta kuma wannan shi ne zai baka damar dacewa idan ka laika za ka gani imamun auza'i yana cewa kai bari ma ka ji mutane na gari ajja addu'o'insu suke yi su jinkirta su tsawon shekara har sai wannan ranar sannan su roƙi ubangiji sabida sanin fadalar wannan ranar haka duk abin da mutum yake ya koma gehe duk irin hayaniyar da za a yi ta duniya zuwa sahin zuwa rana ka gama ka dawo ka zama da da kai da yara da kai da iyalinka ko kuma a masallaci ka shiga cikin halwa kurum ka sanya Allah gaba kana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir in ta kama ka bude alqur'ani ka karanta abin da ya sauka na daga alqur'ani kuma ka baje kulin addu'o'inka kakan yi a ran nan ne Allah zai yi da kai kai bayan da kake tunanin ayi da kai haka kuma a wannan yinin ne ake ‘yantar da mutane daga wutar jihannama kurum za a yi list wane da wane da wane daga makomarsu nan yanzu an ‘yantar da su an yi da su gidan aljanna Allah ta tar da mu ya ba mu kuzari da hamzarin yin kuzari da karshashin yin wannan ibada ta gobe Allah sai ya duk abin da zami ya kasance karɓaɓɓe ne addu'o'inmu dukkan su karɓaɓɓu ne Allah ta tar da mu wale yake cewa alhadisu sabi wal khamsun ba'da 300 al-abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala sulayman bin daud bin daud alayhi assalam la atufanna al-laylata ala 90 imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah faqila lahu qul in sha'a Allah falam yaqul فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان ذلك دركا لحاجته وقوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك الملك وانا حديث إمام البخاري يهدرشي أتكين كتاب النكاح babu kaulin rajulu la'ufannan lailata ala nisa'i babu wanda yake mana bayani haɗin miji ko mutum ya haɗi ya ce ayyau wannan daren sai ya kewaye dukkan iyalanci wannan shari'a ba ta haramta haka ba abinda aka haramta shi ne su yi musharaka a gado ɗaya a lokaci ɗaya amma dai mutum yana iyawa da zimma idan wata tayarta ita mai kwanan tayarta ta sarayar ko an samu an samu daidaituwa tsakankanin matan kana iyawa ka zagaye dagunan matanka a wannan dare guda wanda ba a haramta maka ba amma dai ya kasance da zimma ita wanda take da haƙƙin daren ta ba da dama haka ta yarda ta ba da lokacin ta akan wasu juz'i na bakwai shahi na 39 hadisi mai lamba ta 5242 hadisi ne wanda shi ma imam muslim ya hutar shi a cikin kitabul aiman babu al-istisna babu wanda yake mana bayani akan yin istisna'i exception mutum ya yi rantsuwa amma dai ya kawo exception a cikin ya kawo sharadi in kaza kina exception ya kawo istisna a cikin rantsuwar shi juz'i na biyar shahi na 87 hadisi mai lamba ta 1654 hadisi ne wanda aka samu shi daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallama kana daga annabi mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace qala sulaiman bin daud alaihi salaihi masalam sulaiman dan daud alaihi masalam yake faɗa mun sani Sulaiman shi shine wanda ya addu'a akan Ubangiji ya bashi mulkin da bai ya taba ba ga wani ba bai taba ba wani a baya ba kuma a nan gaba ba ba zai taba ba wani ba a nan gaba ba haka Sulaiman ya addu'a kuma Allah ya bashi kuma a nan gaba ba a baiwa wani ba irin mulkin da Ubangiji ya baiwa Annabi Sulaiman Allah ya bashi abin da ya bashi ya sakhare mi aljannai yake cewa min ash-shayatin man yahum wa min ash-shayatin man yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan min zalik wa kunna lahum hafizina an sanya shaydannu suna linkaya a cikin teku suna kakkado mi arzikin da yake cikin teku na lu'lu'u da diyama iskawo mi wannan duka wannan Allah ya sauwake mai haka kuma wa inna lahu hafizun kuma mu muke kiyaye mai su ya san kowa ya san ya san duk wani duk wata dabba wanda take tare da shi duk wani halitta duk wani abin da aka halitta wanda yake tare da shi kale ka ga gani lokacin da alhudhud ya bace wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara alhudhud am kana min al-ghaibin yana huta daga cikin runduna kurun suleiman ya wanga yace alhudhud fa bai nan ba ina ya tafi ya zo ya bada rasfarin inda ya tafi ya ke bayani akan ga abin da ya ga inda ya shiga kuma ga abin da ya wakana a haka ubangiji ya sakare mai jin duk wata kalma duk wata magana ta wata dabba wadda take yi kamar yadda ubangiji ya bayyana mana a cikin suratul namal lokacin da namal lokacin da tururuwa ta zo ta ga ta tinkaro rundunar ta suleiman take ce musu ku tsaya kadda suleiman la yahdimannakum suleiman junuduhu wa hum la yashuruna kada Suleiman ya tattage ku alhalin su sani ba kai tsaye akan kunnen shi annabi Suleiman a lokacin da ya tsayar da rundan shi da kowa ta shiga gidanta sannan suka wuce wannan kuma yake nuna mana duk da irin ni'imar da Ubangiji ya mi bai manta ba da lalle wanda ya samar mai ni'ima shine Allah kuma shine wanda ya cancanta da algode mai shine a kullum in yi an wani abu ya faru na daga ni'ima sai ya daga hannayen shi ya ce auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidai wa ana amal afwan inda tafaqadat ba nan ba فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتشندت كي أهقافتي وأنكم تسكين سورة النمل إذا جئت جاء النبال da yake bayyana yake cewa ubangiji ka ba ni damar da zan gode maka akan ni'imar da ka yi mini kuma in aikata ayyuka na gari wanda zaka amshe ni gobe kiyama da hannu wannan kuma shine shine shine shine siffa ta ta ta ta mummuni a duk ni'imar da ubangiji zai yi karance ko da yawa ce za ya gode wa ubangiji kuma ya nema ya dada ne shi kuma ubangiji ya mana alkawari ya in shakartun la azidannakum matakar bawa za ya gode in ni'imar da Allah ya yi mai to tabbas shi kuma ya yi alkawari za ya kara amma dai kada ka rena dan abin da ubangiji ya baka in kana so in kana so ka gani baiwa ce abin da ubangiji ya maka ka waiwaye bayan ka ga wanda bai da wannan abu a barka da lahiyarka a barka ka tafi inda kake so ka dangana duk inda kake so wannan kadai ni'ima ce ka leka ka gani ko ka yi wannan wurin ka gani wanda suke cikin irjansu ka gani ka ga irin yanda ubangiji yanda ya fifita ka akan su shine duk abin da bawa yake aikatawa ko duk abin da bawa ya samu ko duk irin rayuwar da bawa yake rayuwa a cikin ta to tabbas ya ringa hangen na bayan shi zai ba shi damar ya gode wa ubangiji akan lalle shi ma wani abu ne ubangiji kuma ya fifita shi akan da yawa daga cikin abin da ubangiji ya halitta Allah ya tarda mu ya taimake mu akan gode mai akan dukkan wata ni'ima wadda ya yi mana annabi Sulaiman yake cewa la'adhufanna al-laylata ala 90 imra'atan yake cewa na rantse da Allah yau sai na kewaye mata na guda 90 a cikin wannan dara nan lamun da ta zo lamun ce ta kasar ta rantsuwa wallahi la'adhufanna wuta wannan idan lamun in idan ta zo wannan kasam in muqaddarun mahzufun ne kenan wallahi la'adufanna lailata at-tis'in kenan nunu ne ita kuma wanda tazo ta bayan la'adufanna ita kuma tana tabbatarwa wallahi na rantse da Allah sai na kewaye dukkan mata na ko na kewaye mata na 90 a wannan dare yace kuma idan na kewaya su talidu kullu mar'atin minhunna gulama kowace mace sai ta ahimmin yaro yuqatilu fi sabilillah wanda zai yi yaki dan daukar kalmar la ilaha illallah faƙila lahu sai aka ce mai ƙul in sha Allah ka ce mana in Allah ya so wannan mala'ika ne ya zo yake ci wa Suleiman ka ce mana in sha Allah shi ne a can ya kama manzan Allah sallahu Alaihi wasallama hannun shi mai sanda wala ta ƙulan da lishe'in in ni fa'ilun zalika gazan illa an ya sha Allah kadda ka ce wa wani za ka aikata wani abu gobe ya ce sai ne ba ce ka dangana sai ban Allah ya so ba sabida rai da rayuwar da izinin mutum da izinin dawowar da izinin furtawar da izinin komai yana hannun shi in bai ga dama ba ba wanda ya isa ya aiwata shi sanya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa wajibi ne mutum ya tabbatar wa zuciyar shi ba wani mai iyawa mai sanyawa mai yi in ba Allah ba da haka kan wani abu kai baka mamaki kada wani abu ya bata maka rai akan baka samu ko ka samu wannan duka ubangiji shi yake kaddara wannan abubuwa shi ne aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hannun shi mai sanda a kan wani abu wanda za ka aiwatar to ka yi ƙoƙari ka dangana in sha Allah in Allah ya so in bai so ba ba wani wanda ya isa ya sanya wannan abu babu wanda ya isa to shi ne nan yake cewa sai mala'ika sai ya zo yake cewa Suleiman a'a akan wannan rantsuwar da kai ka ce mana in sha Allah ita kuma idan aka yi idan idan idan insha Allah ta zo a cikin rantsuwa to babu kafara akan rantsuwa sai ke cewa falam yaqul shi mai rawaito manzo Allah sai yake cewa da aka wadi wa Annabi Sulaiman ga abinda zaka ce ka ce insha Allah Annabi Sulaiman bai wadi ba sai buga gaban shi yadda ya kewaye wannan mata guda 90 yake cewa falam talidu minhunna illa mar'atun wahidatun nisfu insani a cikin tasayi'in nan 89 dukkansu ba su aihu ba sai ta tasayi'i ita ta aihu ita ma kuma ba ta aihi ba mutum ba cikakke ba rabin mutum ta aihu Ƙala sai ke cewa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hore da yake cewa sai manza Allah bai tsira da aminci Allah shi tabbata a gari shi yake cewa lauƙala in sha Allah da annabi Suleiman ya ce da Allah ya so lam yahnas da bai samu sabanin rantsuwar shi ba ko da bai warware rantsuwar shi ba yake cewa wa kana zalika tarakan li hajatihi ai da ya cimma burin shi akan wannan abin da akan wannan rantsuwa wanda yayi ne ya samu yara guda 70 guda 90 kuma dukkan su su kasance mahaya doki wanda za su dauka kalmar la ilaha illallah qawluhu qila lahu faɗar shi da aka ce kul in sha Allah ka ce in Allah ya so ya ani ƙara lahul malik mala'ika ne ya waɗi mai yace ya ce mana in sha Allah kina wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu irin ladabi wanda ubangiji ya yi wa annabi suleimani da hannun shi ko da wa'azi da nasiha da manzo Allah da ubangiji yayi wa yayi wa annabin shi annabi Sulaiman alaihi salam kasancewar yayi rantsuwa kuma bai yi ba bai yi ba bai yi ba bai yi istisna'i ba bai kawo ba in Allah ya so ya yarda akan abinda ne rantsuwa za ya tabbata kuma wannan yake tabbatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shi da a ce ya ce insha Allah da ya samu abin da yake so na daga wannan rantsuwar da yi yanayi idan muka leƙa hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle da kwai exception a cikin rantsuwa shi kuma exception inda mutum za a yi shi ne lokacin da zaka yi rantsuwa misalin ka ce wallahi in Allah ya so in na huta da kwai mai shagon na a bakin goma ka gani ka ga rantsuwa ce kai kuma kana mai tabbacin amma ni ka kawo insha Allah to wannan koda ba a same shi ba babu hirar kafara akan rantsuwarka ita kuma ai kafara mun sani a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana a yayin da alqur'ani yake bayyana mana yake ce wannan ayar da take cikin لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فإطعام عشرة مساكين من أوسط عفوا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم yake cewa Allah baya kama ku da rantsuwa wanda kuke yi ta kamar rantsuwa wanda muka yi bayani a sadisan mu na sati wanda ya gabata yake cewa ana kama ku ne akan rantsuwa wanda kuka tabbatar kurum kaza kaza ne sai aka samu ba hakan bane ko kuma a'a ai daga yau ba na ƙara na rantse ba na ƙara shiga ba ta wannan kofa ba misali ne ba na faɗi ba misali ne ba na ƙara shigowa masallacin nan ta wannan ƙofar ba sai kuma sai ka gani a'a shigowa ta wannan ƙofar tana da alheri a gare ka sai ka warware rantsuwar to na buɗe kai kafara yake cewa to kafara da zaka yi shine fa kafaratu it'amu asharati masakina mutum zai ciyar da miskini goma au kiswatuhu ko kuma ya tufatar da su au tahriru raqaba ko kuma ya enta baiwa wannan shine kafara rantsuwa wanda bai samu ba fasiyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wanda ko bai samu haka ba za ya azumi guda uku wannan shine kaffarar rantsuwa kuma yanda manzanni malamai suke bayani suke cewa a'a ai a mas'alar rantsuwa mutum zai leka ya gani wacce ce yayi yalwata wacce ce yayi gani wanda yayi gani yana iyawa sai yayi ta idan ya kasance yana da yana da yana da yana da halin yin da yawa daga cikin su yake cewa amma dai idan a halin da mutum baya iyawa ya jera baya iyawa ya yi wadda yake gani kamar baya da yalwar da zai zaɓi wadda ya gani yana iyawa ya yi yake cewa to a lokacin nan sai ya yi ya yi su tartiba kenan ya leƙa ya gani yana iya ce su da miskinai guda goma in baya iyawa yana iya musu tuhahi baya iyawa to a lokacin nan sai ya nema ya yanta baiwa in baya iyawa sai ya zo mafi karancin su shine ya yi azumi guda uku amma dai abin da ya yi shi ne ciye su da miskini guda goma kuma ka tuwatar da su shi kuma mai ausa imatu a yi nuna ahaliku gwalgwaron yadda kuke cis da iyalanku in kaza ake yi a cikin gidanka shi ne za ka sanya a dama a ba su su ci guda goma wannan shi ne kafarar rantsuwa yake cewa daga cikin abubuwan da zan iya fa'idantuwa da shi shi shine lalle duk wanda ya sanya exception a cikin rantsuwar shi yace insha Allah to babu babu hirai ya zo ya warware rantsuwar shi saboda ya hada rantsuwar shi ne da yarda ubangiji da da ba da izini ko kuma da mashi'a ubangiji subhanahu wata'ala haka hadisi idan muka leka zamu gani yana bayyana mana duk da akwai wata fa'ida da kai hadisin da imam anas imam abu dawud ya hutar da shi haka shi ba imam muslim ya hutar da shi imam ahmad ma ya hutar da hadisi hadisi ne daga anas yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda anas yake bayyana mana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya tufu ala nisa'i sa'atan min laylin aw naharin bi ghuslin wahid wa kunna yawma izin إحدى عشرة وفي رواية تسعة تسعة تس وفي رواية تسعة من نسائه أنا سيكي تيوى من زال الله صلى الله عليه وسلم يكسن تينا كيوى إيالينش ayini guda ko a sa'a guda na daga yini kenan wani lokaci na daga yini ya kewaya idan ya shiga ɗakin wannan ya shiga ɗakin wani ya shiga ɗakin wani yake cewa da wanka guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kikkewaya su yake cewa baya da haka yake cewa sun kasance a lokacin da manzan Allah yana da mata guda goma sha ɗaya a wata ruwa yake cewa sun kasance matan manzan Allah a wannan lokacin su tara ne kamar yadda matsala ce ta duk da ba cikin babu ba muke ba amma dai min babu fa'ida kamar yadda hadisai na baya wanda muka karanta wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana idan namiji ya yi aure ya auri budurwa akan wata mata kenan ya yi ƙari akan matar da gare shi idan ya kasance budurwa ce za a zai ba ta kwana bakwai idan ya kasance kuma zawara ce za a ba ta kwana uku a zamna tare da ita bayan shi sannan a fara raba kwana akan wannan mas'alar kamar yadda malam mai aure ma'bud ya kawo yake cewa wannan ai khususiyya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na yana da incin ya kewaye yallan shi a dare guda ko a wani lokaci guda in ya shiga ɗakin wannan ya shiga ɗakin wani yake cewa babu wata hira a ce a wannan an baiwa al'umma shi damar yin haka kamar yadda aka baiwa Annabi Suleiman aka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idai malamai sun mai raddi akan haka abinda suka yi rinjaye akan shi shine idan ya kasance ne matan wata ta sarayar da wannan haƙƙinta akan shi mijin yana iya shiga ɗakin wannan a wannan daren ya shiga ɗakin wannan a wannan daren ko kuma a cikin wani lokaci na daga yini zai babu wani laifi yana iyawa ya kewaye gyallan shi tawa'un da wanka guda ɗaya sai dai abin da aka yi so lokacin da ya yi ya tara da gyallan shi yana da kyau ya yi ya yi alwala kamin ya sake komawa kan wata ko kuma ya sake komawa kan ita wadda aka tara ta nan ita wallahu ta'ala sai hadisi na gaba malai yake cewa alhadisu sami wal khamsun ba'da as-salasmi'a hadisi na 358 malai yake cewa na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man halafa ala yamin sabr yaqtatu biha ma lam ru'in ma lam ru'in muslimin fa huwa fiha fajirun laqiya Allah laqiya Allah wa huwa alayhi ghadabahu ونزلت إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وانا حديث إمام البخاري يوتر الشيئة كتاب التفسير وسورة آل إمران باب إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا babu wanda yake mana bayani lalle waɗanda suke sayar da ayoyin alkawali na Allah ko kuma ka yi bayani ka ce waɗanda suke canza alkawali na Allah da wasiya ta Ubangiji da wani abu wanda bai ta kara ya karya wani daga duniya to tabbas wannan za su haɗu da hushin Ubangiji a gobe kiyama ba su da wani rabo a gobe kiyama kuma la yukallimuhum Allah wala yanzur ilayhim wa lahum wala yuzakkihim wa lahum azabun alim tabbas basu da rabo a gobe kiyama kuma ubangiji ba za ya musu rahama ba ba za ya tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi a gobe kiyama juz'i na shidda shahida 34 hadisi mai lamba ta 4549 haka shi ma imam muslim ya wutar da hadisin a cikin ingantaccen littafin sun kitabul al-aiban babun babu wa'idu man qatata haqqu muslimin bi yamini babu wanda yake mana bayani akan irin narko da azaba wanda aka yi wa wanda ya ci haƙƙin wani musulmi da rantsuwa akan abin da ba daidai ba kurum saboda ya ci haƙƙin wani za ya zo ya rantse da Allah akan lalle kaza nashi ne ko shi yake da gaskiya akan kaza don kurum don ya ɗauki haƙƙin wani wanda yake musulmi juz'i na ɗaya shahi na 85 hadisi mai lamba ta hadisi mai lamba ta 138 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah bai tsira da abinci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa man halafa ala yamini sabr duk wanda yi rantsuwa akan duk wanda yi wata rantsuwa akan fajirci don kurum don wata don ya yi ƙarhin mutum ko don iya husuma don ya ci haƙƙin wani akan zalunci yake cewa ya katatsa gobe harbalin ri'in musulmi don ya ɗauki haƙƙin wani musulmi na daga dukiya kurum don ya nuna ya yi ƙarhi ko kuma don ya nuna ya yi shi baki ko wani abu ya kawo rantsuwa akan abin da yake bayani akan shi yake cewa fahuwa fiha fajirun yana yana fajiri akan wannan rantsuwar da yake akan ƙarya yake wannan rantsuwa kurum dan nuna isa ko dan nuna tsaba geran hoto na hoto da Allah yake rantsuwa akan haƙƙin da ba nashi ba dan ya ci wannan haƙƙin yake cewa laqiya Allah wa huwa alaihi rabban zai haɗu da Allah Allah yana mai fushi da shi wa nazalat sai wannan aya ta sabka innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim samanan qalila kaga wanda suke canza ayoyin alƙawalin Allah da wasiyoyi wanda suka wanda aka yi musu da wani abu da rantsuwa wadda take ta ƙarya don mi don kurum samun duniya yake ce wato wa'innan laysa lahum nasibu min al-akhirah yake cewa ba su da wani rabo a gobe kiyama yake cewa kuma ba za su haɗu ba da wani lubufi da rahama ta ubangiji a gobe kiyama ba kuma tabbas suna da azaba mai raɗaɗi akan yaudarar Allah da manzon shi da suka yi da fifita rayuwar duniya akan wannan abin da yake gaban su na gobe kiyama menene yace fifita rayuwar duniyar nan shine cin dukiyar wani wanda ba taka ba zaka tahi amana ce za a ce maka kamar yadda muka karanta a karatun mu na rijalun wa nisa hadisin asarin abdullahi bin mas'ud yake cewa to duk wanda ya ci amana ba to za a zo gobe kiyama za a nuna mai wannan amanar da ya ci za a ce mai to ga tawa a gangara ta wutar jahannama yana kallon ta a ce to sai ka dauko ta yana gangarawa yana gangarawa har sai ya damko ta a lokacin nan za a za ta kuce he ya gangaro ya zo gashi gashi ga butarwa a lokacin nan za ta kuce ta yi kasa ta ringa gangarawa yana bibiyar ta yana bibiyar ta har abada abada yake cewa to duk wanda ya ci dukiyar wani dan kurum ya iya hira ko dan abokan shi ya san zance akan rantsuwa ba dan ba da gaske ba to tabbas zai haɗu da Allah Allah yana fushi da shi kuma wannan idan muka leƙa zan magani siffa ce ta yahudawa wanda ɗan abu bai ta kara ya karya ba za su gagansa suna suna suna suna rantsuwa akan abin da ba nasu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shata a su za su ringa rantsuwa akan abin da ba haka ba wannan halin su ne a can da kuma a yanzu akan abin da ba haka ba za su ringa rantsuwa to tabbas wanda ya siffanta da irin wannan siffa to tabbas sakamakon shi shine gobe ki sakamakon shi shine hushi wanda ubangiji zai yi mai kuma tabbas rantsuwa akan ƙarya din cin haƙƙin wani kana kana kana fajiri akan wannan rantsuwar taka wannan lalle yana da gaske manya-manyan zunubai saboda ƙa'ida wadda take a shari'a duk abin da ubangiji ya lissafa mai wa'idi za a yi wa kaza za a yi wa mai aikata kaza kaza sannan a yi mai kaza a yi mai kaza a yi mai kaza to wannan malumai suke cewa idan kaga ana lissafawa mutum lalle idan ya aikata kaza za a yi mai kaza da kaza da kaza da kaza wa'idi kala kala yace to tabbas wannan abin da zai aikata ko wannan abin da aka haramta aikata yana daga cikin manya-manyan zunubai kamar yadda idan ka leka ayar zaka gani ubangiji ya bayyana mana ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhum Allah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim ba su da wani rabo a gobe kiyama albarkacin rantsuwa da suka yi dan cin hakkin wani kuma haka ubangiji ba za ya kalle su ba da ido na rahama ba kuma ubangiji ba za ya tsarkake su ba kuma suna da azaba mai radadi wa idi guda hudu ubangiji ya jera wani yake nuna mana rantsuwa akan haƙƙin da ba naka ba wani yana daga cikin manya-manyan zunubai kuma duk wanda ya sake ya aikata haka to wannan abubuwan guda hudu suna nan suna jiran shi a gobe kiyama matakar bai tuba ba hadisin kuma idan muka leka zan magani yana karantar da mu da yake cewa man yakatata yaktatu biha malu mar'in muslimin dan ya ci wata dukiya ta wani musulmi wannan wai bai tsaya ba akan wai musulmi ba ka ce a ai wane kirista ne wane wane wane wane wane mushan ne wane wane ba yahude ne bari bari ka hawo kan shi ka bi ka bige a matsayin ka na musulmi to idan kai kai ma da kai sakamakon ka a gobe kiyama kai ma kana cikin wannan lissafi so nawa aka zo tare da manzon Allah sallallahu wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka kawo ƙara zuwa ga khalifa Umar yarda Allah shi tabbata a gare hatta da Ali ya kawo ƙara zuwa ga khalifa Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi shi da wani bai yahudi aka bayo bai yahudan gaskiya dalili bayilin bai yahudan yayi rantsuwa akan ƙarya aka dauki haƙƙin Ali aka mika mai taguwa ce to haka kai ma a matsayin ka na musulmi bai kamata ba ka yi rantsuwa don wani abu ya haɗa ka kana tunanin a ai kahuri ne bari ka bi ta kan shi ka duke shi halacci a gare ka haramun ne a gare ka shine wannan wannan wannan wannan lissafin idan aka ce ya kace biha malul muslim ba min babu ta'bir ala al-khalib ne mafi yawa mu'amalan mu tana kasancewa ne tare da ƴan uwan musulmai amma dai mu'amala take gama ka da zimmi ko mu'ahid shine in ma ya kasance mutum ne wanda ya shigo yana kasuwancin shi a nan kasanmu kuma an ba shi daman an ba shi aminci ne ya zama ya kasuwancin shi a wannan kasar ko kuma ya kasance mu'ahid ne diplomat ne an turo shi wani aiki ya kawo shi nan muna da yana da mu'ahada muna da alƙawari tare da shi wannan duka haramun ne mu ci dukiyarsu dukiyar shi ba ta zo ba ka yi rantsuwa da Allah daddan ka danne dukiyar shi wannan haramun bai dacewa ga musulmi ya aikata haka sannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu sharaɗin wannan iqabin da za a yi wa mutum yana kasancewa ne akan wanda ya yi rantsuwa rantsuwa wadda take ta ƙarya don ya ci haƙƙin mutum amma dai idan mutum idan ya tuba babu wani laifi akan shi kuma wanta ba a taubar ta shubu ma ha wannan ijma'in malamai ne duk wanda ya tuba to tuba tana warware duk abin da aka riga aka aikata a can baya duk abin da ka san ka aikata tsakankaninka da kai da ubangijinka to ubangijinka ya riga ya rangwanta maka ya gafarta maka shine wannan yana daga cikin miza ko fifiko na al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummu wanda suka gabace su wa'ince wanda suka gabace mu za a ce maka idan kana so ne kana so tubarka ta amsu to ka shekarka amma dai mu kuma kurum sai ka koma cikin ɗakinka ka ɗaga hannu ka yi kuka wani wani in ka danne shi ba ya kukan ba ya kukan ba hoto na hoto zai da Allah amma dai ubangijin kuma rahimun gafurun rahimun mai gawara ne kuma mai rahama ne game da bayan shi kullum yadda muke bayani lalle rahaman ubangiji kullum riga ya hushe shi take yi kuma ubangiji yana nan inda bawan shi yake zaton shi haka ubangiji yana nan kullum wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun shine wanda yake karbar tuba daga bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana irin jin dadin ubangiji lokacin da bawan shi ya tuba daga zunuban da ya kasance yana aikatawa ka kasance halinka ka danne dukiyar mutane da rantsuwa to kai kokari ka maida musu dukiyarsu kuma ka tuba zuwa ga Allah tubanka shi zai sanya ka samu ka samu tubanka shi zai sanya ka wanne ba ka shiga cikin lissafin wa'inda ubangiji za ya wuce da su ba a gobe kiyama ba amma dai rashin tubanka za ya sanya ka ka kasance cikin layin su kuma na hika alhakin mutane wanda ka ci akan wannan rantsuwar ka haƙƙi duk haƙƙin da bawa za ya ci to tabbas ya ne da manzo Allah yake bayyana wa yake cewa duk wanda ya tuba zuwa ga Allah yace misalin yanda ubangijinka yake jin dadi idan bawon shi idan bawon shi tuba ya tuba zuwa gare shi yace misalin mutum ne ya dauki guzurin shi daga da magaran ya shiga dajin tenere can da guzurin shi da abincin shi da komi da ruwan shi a cikin dajin tenere yace yana yace bari ya dan zamuna karkashin wata icce yace bari ya dan zamuna ya dan huta dan lokacin kana da ya zamuna kurin barci sai ya dauke shi yana tashi kurum ya ga babu dabba babu zirin ba komi ba komi shi kuma ya sani daga nan kamun ya isa wani gari kalla ya yi tahiyya yini biyu ko sama da haka a ƙawashi yini biyu baka ci baka sha ba a cikin daji mai kasar gumin wannan zami ka kai labari ba ka kai labari ba ya riga ya budda tsammani zaman shi a nan ya ji rayu mutuwa ya hime alheri kakan ya tashi ta yi neman wani gari a lokacin nan ya hudda tsammanin rayuwa ya koma ya kwanta ya ce yana bude ido sai ya ga dabbashi linzamin dabbashi a daidai kan shi da guzurin shi da ruwan shi da komi a kanta ta dawo don horin ciki ya riga ya sallama wa mutuwa yana jiran mala'ika ya zo ya ce don horin ciki da ya tashi ya rike linzamin sai ke cewa na gode maka allah allah kai ne bawa na ni da ubangijinka ya ce misalin irin wannan jin daɗin da bawa yake yi haka ubangijinka yake jin daɗi lokacin da ka tuba zuwa gare shi wallahi tuba abu ne wanda zai ke bude wa bawa kofa ta arziki yadda bai tunani sai ga ba wani wanda baya zunubi manzanni ne kadai masumai wanda Allah ya kare su da aikata zunubai su kuma kamun ma koda sun aikata zaka ji an ce maka afallahu anka lima azinta lahu Allah ya riga ya rangunta maka damu ma ba a riga ya aka rubuta ba ka aikata damu ma an riga ya an gafarta maka ba to dan me sanya ka aikata kaza za a mai wannan ne bita akan gobe ka a amma dai mu ga magari mu ayin cici da kashi muna nan kullun aikata shi muke yi shi sanya hadisin da Imam Abu Hurairah Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laulam tun laulam hadisi ne kudusi laulam tuznibu la zahaba Allahu bikum wa la jaa biqaumin akharin yuznibuna fa yastaghfiruna fa yaghfir lahum fa yaghfir lahum aw kama qala yake cewa da ba ku zunubi ya ku ya adam al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da an tahiyar da ku an watsa ku shikenan ubangiji ya hallaka ku shike a ƙare a bar lissafin ku a duniya a zo da wa'ansu mutane wanda za su ringa tabar kaza a saman doron ƙasa su ringa dan taba kaza dan taba kaza kuma su ringa yin istighfari ubangiji su yana gafarta musu abin da suke aikatawa wannan haka ubangiji ya yi mu kuma haka za mu wanye kullum mu ringa aikatawa sai dai wanda ubangiji ya neme shi da shari'a ko ya neme shi da alkhairi shine wanda zai kaddara mai a lokacin da ya aikata zunubi idan ya tuno ba ya idan ya tuno yayi ba daidai ba a lokacin nan zai nemi gafarar sa kanci shine ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul nisa inna tawbatu ala allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alaihim wa kana allahu wa kana allahu ghafurur rahima yace tuba tana tare da waɗanda za su aikata zunubi a halin bisani ba kurum wani ne zai huzge ka ka ganshi ka aikata wani abin ka hudu wata ashariya wanda ba haka ba amma dai kuma kai kanka an kana yin ta zaka san a cikin jahilci ne kai ta zaka zo ka nema ubangiji kai gafarta maka yake cewa irin waɗannan su ne wanda ubangiji yake gafarta musu da kansu kuma Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne game da bayan shi Allah gafarta mana yawan istighfari yawan neman tuba kamar yadda ubangiji ya bayyana mana akan harshen annabi annabi annabi salih da annabi hud yake bayyanawa ya wa ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum bata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin yace ya ku bayi ya ku mutane ku yi istighfari ku tuba zuwa ga zanubanku abin da kuka san kun aikata game da ubangijin ku tuba yake cewa yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah zai jiyar muku zai jiye zai jiye su da ku jin dadi zuwa ga wani lokaci wanda yake makayyaci shine kamun ame da arafa yake cewa wai zirkum quwwatan ila quwwatikum kuma ba karhi kuke alfahari da shi ba Allah zai ƙara muku karhi saman karhin da aka ba ku wala ta tawallu mujrimin haka su ma can ubangiji yake bayyana musu mutanen salih ne samudawa su ma ake bayyana musu ya haqqan mustaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila ila quwwatikum ku tuba zuwa ga ubangijinku haka ku nemi ku yi istighfarin zarban ku kuma ku tuba zuwa ga ubangijin ku ubangijin ku zai sabkar muku da ruwa daga sama haka a halshen annabi nuhu alaihi salam shi ma yake bayyana wa mutane shi yake cewa ya ku mutane na fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا yake cewa ku yi nemi gafarar zinuban ku abun ubangiji yace ubangiji ku idan kun nemi gafarar shi ya muku alƙawari yursilis samaa alaikum bidrara ubangiji zai sabkar muku da ruwa daga sama zururu yanda za ku amfanu dabbobin ku su sha dukkan rayuwar mu tana takaituwa ne akan ruwa an turo wa Ali Kaisar ne ya turo wa Ali yake cewa ka faɗi mini abinda rayuwa dukkan an hada rayuwa a cikin ta ya turo mai kurum takarda yana da fiyen shi akan ya faɗi mai miye abinda ubangiji ya hada rayuwa shine rayuwar mu Ali ya rubuta mai kurum daga ruwa cikin ruwa daga ruwa aka same mu kuma ruwan he da shi zamu rayu yake cewa to za a sabkar muku da ruwa daga sama wanda shine jiwon rayuwar ku ya ce wani jirkun bi amwale ubangiji ya daɗa muku daga cikin dukiya idan ruwa ya sauka dukiya ta samu wa yumdidukum bi amwalin wa banin kuma iya haka a helwata muku da su wa yaj'al lakum jannatin ubangiji ya sanya muku garake wa yaj'al lakum anhara ya sanya muku koramu suna gudana akan ku wannan shi ke nuna mana idan kaji ana lissahin gona da korama ko garka ana lissahin wannan wannan wurin shakatawa ko koramu to tabbas da kai zaman lafiya wannan duka ba abin da yake kawo har kamar istighfari da tuba zuwa ga abin da muka aiwata a gaban ubangijin mu shine nan bayanin da muke yi shine duk abin da bawa ya san ya aikata akan cin haƙƙin wani da rantsuwa wadda take ta ƙarya to ya hamzarta ya nemi gafarar ubangijin shi akan wannan rantsuwa wadda yayi kasancewar ita wannan rantsuwa da mutum da zai bata da wata kafara shi kuma duk abin da ya kai makura ubangiji bai sanya mai kafara ba kawon mutum ya tashi tsakar rana ya karya azumin shi ya ci da gangan kaga babu wata kafara akan shi kurum kafara shi shine ya nema ubangiji shi gafarta saboda wannan hutu na hutu ce ta azu a gani yayi tare da ubangiji shi haka ita ma wannan babu wata kafara wanda za yi akan wannan rantsuwa wanda ya kasancewar lokaci ya ja abu na gaba lalle ubangiji a cikin wannan hadisin ya nuna mana yana da daga cikin siffofin shi yana hushi da haka mu guji hushin ubangijin mu don ruwan da ubangiji ya yi bushi da shi hakika ya tabe iya tabewa kai ya tunzare iya tunzarewa karshen rayuwar shi kurum hukumar da hasara ce Allah kiyaye mu da hushin ubangiji abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu abinda ba ma iya ba duniya da lahira Allah ya iya mana shi abinda kwa ya citire mana gaba ubangiji ya shiga ya sanya al'amur ya sanya hannayen shi a cikin al'amuran kanmu Allah mana albarka ya yi wa zuriyar mu albarka ya sanya wannan ibadodi na wannan kwanukan ya tatar da mu ya sanya abinda muka aikata karɓar ne Allah ya karɓa addu'o'in mu ya tabbatar da mu akan sunna kuma ya kashe mu akan ta kuma ya datar da mu da ya ƙara rawa mana asiri duniya da lahira bukatunmu na alkhairi da mu da wanda suka nema mu taya su da addu'a muna fatan Allah ya taimake mu ya biya mana dukkan bukatunmu haka kuma ya sanya albarka a cikin abin da ya arzuta mu da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta